قدر الإداري العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين والتاجيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقدام فريد الدهري على الإطلاق حاتم الأتميني أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق بجاه رسول الله يا حمة الشيخ اهدر لنا بهذا المهدر والتادي بنظرة تاتينا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أحباب سيدنا رسول الله وأحباب شيخنا أحمد التجاني وأحباب شيخنا إبراهيم رضي الله تعالى عنه وأن ينفعنا بهم في الظاهر والباطن من كاف إلى كاف muna zama na tamanin da shida a cikin jawahar ma'ani jiwa na biyu muna magana akan wato annisiyan mataki na farko mantuwa wanda yake bijira ga annabawa to ainihin abin da ake kira annisiyanu shine malamai suke cewa wa ma sumiyal insanu illa li nafsihi wa mal qalbu illa annaha tataqallabu ba ambaci mutum da mutum ba sai saboda mantuwa to ɗari'i ne bijibiliyatul albashari'a abu ne wanda da shi aka halicci mutum shi mantuwa da shi aka halicci mutum to tun da ɗari'i ne da shi aka halicci mutum to dole a ɗabi'a na mutum takada a same shi da mantuwa to amma na manzanni haka ne gashi nan an halicce su da shi amma na manzanni haka ne manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuka ga nayi mantuwa to ku yarda ku tunatar da ni domin ni mutum ne ina mantuwa kaman ku to abin da yasa yace ni mutum ne ina mantuwa kaman ku saboda jibili ne halitta ne mantuwan saboda abin da ya faru da kan annabi adamu alaihissalatu wassalam lokacin da annabi adamu alaihissalatu wassalam ainihin dalilin mantuwan da ya an nuna masa dukkan zuriyarsa da ya dubi annabi dawud sai ya gan shekaransa 60 ne a duniya sai ya ce a rage nashi a ƙara ma annabi dauda ya zama shekara ya samu shekara 100 daidai to annabi dawud alaihissalatu wassalam da aka zo lokacin da annabi annabi adam aka zo cikon shekarunsa sai aka saura 60 sai aka ga sai ce zai bar duniya sai ce a ya za a rage min shekaruna sai ka mance ne kun yi alkawari da Allah ka ce a karawa annabi dauda to wannan shine dalilin tunanin shine dalilin ɗari inda ya zo da wannan halittar akan annabi dawuda ne to shi yasa sai malamai suka ce to shi annisiyanu yana abkuwa ne akan ɓangare guda biyu yana abkuwa a ɓangaren mantuwa ɗari'i fi amrin wa adami hukuki fil bali shahasi amma ba kowane abu ne don kamance zai zama wani abu ba ibahiyya ne ba yana mantuwa ba ne ta ɓangaren isar da saƙo wanda in annabi zai isar da saƙo a ce ba za a zai mance bai isar da saƙon ba ba zai yi ba saboda akwai mala'ikan da aka halitta duk wani annabi ba wani annabin da zai kasa isar da sako saboda mantuwa wannan an yi shi shi mala'ikan dan haka ne saboda haka to babu wani annabin da zai yi mantuwa balle annabi muhammadu shine dalili wal qismu sani minan nisyani an ya tsara an akabir siddiqiyin ya fado akan manyan siddiqai wal anbiya fi hadarati zil jalali subhanahu wataala min tajalliyati wato a sami wato wani abu ya fado daga kan manyan siddiƙai da annabawa cikin hadaran ubangiji a ce an samu mantuwa mina tajalliyati saboda tajalli walwari dati da waridi mai man yuzhalul aqal a ce wai hankalinsu ya kauce baya yiwa wa yansihi al ahkamu alladhi kana ya'lamuha kuma wannan abin ya sa ya mance da hukuncin da ya sani au ba'daha ko ba dinta bi sababi wata tsari'a saboda wani tumbe tsari'atun mina tajalli wanda saboda tajalli ne ya kasa ganin abin shi tajalli yadda yake zuwa kan mutane wato abu ne wanda zai zo maka in ya zo za ka ji ka fita daga cikin hayyacinka shi ne tajallin za ka fita daga cikin hayyacinka ko ya zo a farin ciki ko ya zo a bakin ciki za ka iya fita daga cikin hayyacinka kafin ka dawo to wannan farin ciki ko bakin ciki ya sa ka a kauce daga cikin wannan ba zai yiwu ba dokan da yake kansu na Allah ba za su iya mance su kau da kai gabarinsa ba suna kallonsa amma suna sane da ko me yake gudana a ciki suna kallonsa don farin ciki suna gane ko me yake ciki shine abin da ake nufi awul warida ko kuma waridi fa hadha aidan kan nisyanil jibli wannan kaman mantuwa ne wanda aka halicci mutum da shi iz sahibuhu ma'azurun idan ka ganshi a haka to sahibin wannan ma'azuri ne wa hadhihi hiya wujuhun nisyan bangaren mantuwa kenan fi haqqil anbiya a haƙƙin annabawa alaihi salatu wassalam amma ba za su manci ba qultu sai na tambaya qultu li shayhi sai na tambaye shi wasu jani radiyallahu anhu ina ma ni ne na tambaye shi ina ma ni ne gaba da gaba in tambaye shi wa hal yutra'u nisyan ala rusuli qabla at-tabligh to idan wannan ya faru wa siddiƙai da ba'adul anbiya to wannan ma irin wannan mantuwan yana faruwa a kan manzanni ƙabla tabligh ma umiru bihi kafin su isar da saƙon da za su yi sai a ce sun mance ba su isar ba kama fara'a ba'da tabligh kamar yadda yake faɗo musu bayan isarwa ƙalala shaujan ya ce baya yiwa eh baya yiwa babu wani annabi rusulu kasan akwai bambanci tsakanin shi yasa ya bambanta nan as-siddiqina wal anbiya'u su annabawa ba sa isar da sako ba sa isar da sako shi kadai yake annabi ko matar shi ba ce ya ja ta ba eh ko matarsa kowa zaman kansa yake eh amma rusulu su da su isar da sako kaga akwai bambanci to kaga shin zai yiwu rusulu rasulu wajen kafin ya isar da sako a ce ya mance shi na ce wajen ya ce baya yiwa wala na ce shay'an ba zai mance da komi ba mimma umira bi tablighihi lil halqi cikin abin da aka hore shi da isarwa ga halitta laba'asallahu ilaihi malakan Allah zai turo masa da mala'ika wa zakarahu bihi ya tunatar da shi saboda liyatin madinan lazi arada subhanahu wata'ala saboda ya cika addinin da Allah yake nufinsa da shi li'annahu huwa al-hafiz lahu domin shi mala'ikan shi ne mai kiyaye shi hata ya kamula ma a rada min shar'ihi sai ya cika abin da za wato babu gafala babu zuhuli dole sai ya isar da saƙon dole ƙala ta'ala ubangiji yana cewa la tuharik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu la tuharik bihi lisanaka wato harshenka ba zai yi motsi lita'jala bihi dan kai gaggawa gare shi ba inna alaina jam'ahu mu ne muka taro shi wa qur'anahu ko mu ne muke karanta masa qur'anin la'annahu kana sallallahu alaihi wasallama don maza Allah yi ajiyar bi kira'ati ma yasma'uhu yana gaggabta isar da saƙon ma yasma'uhu haufan minan nisiyani saboda haka la ta harik bihi lisanaka lita ajala bi haga can kahiya ainihin su'ad ya ce alimtu ya ce wala ta ajal bil qur'ani من قبل أن يقضى إليك وحيا وقل رب زدني علما ولا تأجل كاغني wancan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ji ka yace alimtu ha yace alimtu ya yace alimtu ainun yace alimtu sad yace alimtu sai Allah ya ce masa wala ta'ajjal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahaya cewa alimtu alimtu alimtu so biyar da manzo Allah ya faɗa shine sai Allah ya ce a bashi muna son ka zamo ya zamo shehi ne da muridinsa kai ka ji abin da yake faɗa kawai ka saurara tukunna sai ka ji baya haka muke son musa ka a wannan zubin shine wala ta ajal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wa haya wa qur rabbi zidni ilma to nan kuma kaga la tahrik bihi lisanaka li ta'ajjala bihi qur'anin kenan ko in ya fada sai jibril manzala yana fada a jibril yana fada sai ya fada da sauri shine ce inna alaina jam'ahu mu ne muka tara qur'anin inna alaina jam'ahu wa qur'anahu yawa mu ne muka tara muka ajiye ko muna isa muka da shi a hankali shi yasa ya ajal bi qira'ati ma yasma'u haufan min an-nisyan saboda ya isar da sakon Allah ya gaggauta saboda kar a sami kuskure cikin lamarinsa wannan shine kuma qala radiyallahu anhu sai shehu jani ya ce wa ina ma waqatil mu'ataba ala nisyan tari'a shi mu'ataba in aka ce maka mu'ataba shine kaman abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت عنه تلها كلا كلا wannan kalma kalla abasa wata walla ya zo wajenka ne ka kau da kai abasa wata walla an ja a hul'ama dan makaho ya zo maka wa anta anhu talaha kai kuma ya rasulallahi ka tsaya ka shagala kai kaman baka gan shi ba to sai Allah ya ce kalla kar ka sake yin haka to kalla din da aka ce shine mu'ataba ne Allah ya tambaye yayi magana wa manzo Allah mu'ataba ne an zargi ne aka yi wa manzo Allah ko jan kunne shine mu'ataba to wannan jan kunnen wa inna ma waqatul mu'ataba ala nisyan tarihi kalla shine manzo Allah in ya ga Abdullahi ibn Ummi Maktumin ya zo sai cire mayafinsa ya shimfida ya ce ya man attabani rabbi alaihi ya wanda Allah ya ja hankali na a kan shi eh domin makaho ne amma an taɓa bashi riƙon marina manzo Allah ya tafi yaƙi eh eh makaho ne amma Allah ya bashi manzo Allah ya bashi rukun Madina shi zai tsaya sarkin gida eh makaho eh Abdullahi ibn Ummi Maktumin kenan to mu'atama yana zuwa ne akan tsari bi sababul jibiliyati saboda halittan haka suke jikinka da ruhinka kon ce gangan jikin shine wanda ba a tashi halittarsa ba saboda maganan da na yi baya na halittar annabi adamu to da shi aka halicce shi saboda haka ɗari'i ne jibili ne in aka ce abu jibili kamar a ce annabi ya saba wa Allah ai bai isa ba duk abin da ya yi bai isa ya saba wa Allah ba saboda haka aka yi shi to shi kuma bashariya jibili ne shi kuma wannan mantuwan da yake jikinsa shi yasa suka ce wa ma suniyal insanu illa li nafsihi ba ambaci mutum ba an kira mutum da insanu ne saboda nisiyanu saboda mantuwa suka ce wa bal qalb illa na ta taqallabu zuciya saboda canje canjenta shi yasa aka kira ta da qalbu eh tana wannan ta da wannan ta da wannan mutum ya kirki mutum ya banza yar iska mawaliya haka ta dinga tafiya a haka kenan sai ka tsayar da ita kai ka fita daga cikin abin da ake nufi to shine yace au bi sababil waridati ko kuma saboda waridi li ulu wa makanihim saboda nisan tafiyar su wal talabi tanzihi saboda neman tsarkakan sannin ma yudannisi saboda abin da zai masa tadanisi fa haza wajen gafalati in haka ne to fuska ne na rafkana an waje talabi tarki akan neman fuskan bari shi ma ta tassu fihi hukumul ibahati cikin abin da take keɓanta da hukuncin halal wa misal zalika misalin wannan fi qadiyatu nuhi alayhi salatu wassalam qadiyan annabi nuhu alayhi salatu wassalam har su gara waladahu lokacin da dan sai durmiya kan'ana ko ba da ma sami min Allah anna ahlahu najuna ubangiji ya ce ahlansa duk da su da su tsira sai kuma ya ga ɗansa ɗaya ya halaka fata hayyara sai ya ɗimauce wasu alallaha ta'ala sai ya roƙi ubangiji an zalika akan wannan kama fil ƙur'ani kamar yadda zuwa a cikin alƙur'ani is wajawul ibaha fuskan na halacci annan su'ala tambayan da ya yi mubahul lahu halal ne gare shi fi talabi ta haƙiƙi cikin neman abin ya zamo haƙiƙa ne ma ashkala alaihi abin da ya rikitar da shi mai ma zikira ana fil aya cikin abin da ya ambata cikin ayan da ya ambata ai kaga ya tambaye ubangiji innahu min ibni Allah tun da ka ce za su tsira innahu min ibni sai mai Allah ya amsa masa ya ce innahu amalun gaira salihin kaga ‘ya'yansa za su tsira ‘ya'yansa za su tsira amma kuma gashi nan sai gashi nan bayan alkawarinsu da Allah sai kuma ya ga shi kuma zai halaka sai ce ubangiji yana daga cikin ‘ya'yana fa sai Allah ya amsa ba sai ce innahu amalun gairu salihin kai ne baka sani ba ba ba yi daga cikin ‘ya'yanka ‘ya'ya ne amma ba ‘ya'ya ba ba shi daga cikin ‘ya'yanka innahu amalun gairi salihin eh aikinsa ba ba ba daidai yake da ‘ya'yankan da ka sani ba wahali qadiyatun wannan qadiya ya tanawala ha wajen talabut tarki to wannan shine ke neman fuskan bari bima arafa cikin abin da ya sani fi shari'i jami'il anbiya'i cikin shari'an dukkan annabawa min dalabin ko a nema min ɗalab tarkin ko a nema barin bincike an shirar kadari ka gani in ka tambaya za a gaya ma in ya yi shiru shikenan amma tun da ya ce innahu min ibini to sai ya zamo zai san sirrin kaddara kenan sai aka ce masa innahu amalin gaira salin kaga an tono masa kenan amma da ya yi shiru shi kenan to neman sanin da ya yi mubahi ne ba laifi ba ne yana da dama ya nemi sanin hakan wannan shi ake nufi listibdadil haƙƙi bihi ƙala subhanahu wata'ala ubangiji ya ce la yus'alu amma yaf'al ba a tambayan Allah don me kai kaza tunda Allah ya yi haka to ba a tambayan Allah don me kai haka to amma kuma wannan sai zamo wajahul ibahati ne ya halatta yi tambayan ne wala ma gafala an hadar wajahi lokacin da ya rafkana ga wannan fuskar likauni ya tunawar qadiyya saboda jin zafin damuwar wal gafalati dara'at alaihi to wannan rafkanuwan ta faɗo masa ne li ahadi qismaini ɗaya daga cikin kaso guda biyu alladhiyan zakarnahuma wanda muka ambata la qismus salis ba qismi na uku ba wanda utiba wanda aka zarge shi na izin a wannan ligafalati saboda rafkanansa ba babu itali ciki an ba shi dama eh saboda ai kaga abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudirika la'allahu yadhakka wa ma yudirika la'allahu yadhakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istagana fa anta anhu talaha ai quraishawa ne suka zo wajen manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ragabansa wayannan in wani da wani suka shiga musulunci to ana ganin an ci yaƙi sai kuma shi kuma makahon ya zo sai lokacin da ya zo yana masa magana shi ne zai yi maganan don musuluncin ya shiga musuluncin sai hankalin manzala sallallahu alaihi wasallama yana kan wa'annan kuma don yana ganin cewa kaman koma ta kama to abin duk ake magana a nan ana nuna maka girman annabin ne yadda kake ganin hakan shi manzo Allah yana nuna maka ishara ne yadda zaka gani ka yi hukunci da zawahiru ka bar bawaɗinu saboda haka a nan sai ya nuna maka gashi nan a nan ya nuna maka wannan ya zo wannan ya zo ga yadda kake zaton wannan bayi da mutane mutum ɗaya ne wayannan kuma suna da jama'a a ƙarƙashinsu in sun musulunta jama'a ta zo da yawa shi ne kaji an ja a hul'a'ama fa'anta an hutalaha wa ma yudirika la'allahu ya zakka duk gurin da kaji an ce wa ma yudirika to akwai amsar da zai zo baya in wa ma adaraka ne to da bambanci da ma yudirika wa ma adaraka gashi nan duk kalman kusan ɗaya ne amma akwai bambanci وما يدريك لعله يذكر او يذكر فتنفعه الذكرى ko za kamar wa'azi wa'azin naka ya amfanar da shi wa anta an talaha wa ma yudrika la Allah zakka wa zakaru fatanfa aw zikra go wa ma amma aw ma amma man istagana ko masu arzikin fa anta anhu wannan shi ne ganinsu su ne masu arzikin to shi ne sai Allah ci to ga yadda abin yake to wannan duk gaba kiɗa ala waje ibahati ne idan abin suka zo maka kai ya za ka yi shi ne annabi yake koya mana to kaga in an ce in manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya man attabani rabbi alaihi yayi daidai saboda yana nuna wa mutane ne kamar yadda wa'ina su ke cewa ba annabi bai san gaibi ba ne a hakan za su ga abin misalin abin yadda za ga kamar yadda abin yake zuwa yadda za ka gane kaga ai da yawa wani suna cewa walau kuntu a alamul gaiba لاستكثرت من الحير وما مسني السوء كاغني ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الحير da na san gaibi to da na yawaita aikin alheri kaga zawahiru ya suka ce kaga annabi ma ya ce bai sani ba kun fahimci abin da ke nufi annabi ma ya ce bai sani ba da kansa kuma ba ƙarya ba ne amma ya tambaye su a ce to shi kenan tun da bai sani ba wani alheri ne wanda annabi bai zo da shi ba wanda bai yawaita shi ba to a nan ne za a sha wuya ka gani domin ya ce walau kuntu alam la gaiba lasta kasartu min alhairi wa ma massani su da ba ku ga wani abu mummuna ya same ni ba eh da ban aikata wani abu mummuna ba to a faɗa mana mummunan abu ɗaya da annabi yayi saboda haka ya sani irin wannan shine yake zuwa wala aqul lakum inni malakum wala aqul lakum indi hazainul ardi ni ban ce muku ni mala'ika ba ne ban ce kuma ya fi mala'ika amma ban da ya ce musu kenan ni ban ce muku ni mala'ika ba ne wala aqul lakum indi hazainul ardi ban ce muku kuma taskan arziki na hannuna ba kuma bai da maho fiye da shi ban ce ba idan yana hannunan dan ban ce ba sai ya zama baya hannuna sai ce baina ma na hannu za ta yau ne ina nan wata rana izja a ne jibrilu sai jibrilu ya zo fawa ba alayya mafatihul ardi sai ya sa mun makullin arzikin ƙasa gabaki ɗaya ne a hannuna amma kuma da aka yi ce ban ce ba to dan ban ce ba sai ya zamo babu to zawahiru haka suke tafiya in suka zo kawai sai su kwaba sai su tsaya ana to abin da yake faruwa sama da ƙasa abin yake kaman irin wannan waƙiyar take zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya cewa la tanzur ila man huwa fawqakum kar ku fauƙakun ya ce latan zur ilaman huwa fauƙakun kar ku kalli wanda suke sama da ku wanzur ilaman huwa dunakun ku kalli wanda suke bayan ku sai kuma ya sake dawa sai ce latan zur ilaman huwa dunakun kar ku kalli wanda suke ƙasa da ku wanzur ilaman huwa fauƙakun ku dubi wanda suke sama da ku hadisin ba ɗaya da ya warware ɗaya kowanne a kujeransa haka abin yake don ka zo ka ce a to ai ma abin ya rikice an ce karka kalli na ƙasa kalli na sama an ce kuma karka kalli na sama kalli na ƙasa to sai maza Allah sai ce a a la tanzur ila man huwa fawqakum kar ku dubi wanda suke sama da ku dan ba za ku iya godiya wa Allah ba cikin abin da Allah ya ba su wanzo ila man huwa dunakum ku kalli wanda suke bayan ku da ku fi godiya a wajen ibada ta kace la tanzur ila man huwa dunakum kar ku kalli wanda suke kasan ku wanzur ila man huwa fawqakum ku kalli wanda suke saman ku a wajen ibada dan ku kamo su a duniya ku kalli kasa a neman Allah ku kalli sama wanne ne bambanci to amma duk wanda ya riga daya bai san daya ba to ga baki ɗaya an buga sai ce kawai musamman ma zai ce ai hadisin ma ya warware kansa saboda haka ra'ifi ne eh shi kenan sai a jawo a manna masa a jona masa ana ganin cewa ko ba haka abin yake ba shi addinin kullum in kana tafiya in ka kalli addinin in kana karatu to wallahi tallahi duk abin da kake gani wala malam sai an sauke ka kai sai an sauke ka kafin ka gane ga abin da ake nufi billahi azim yana da wahala sai ka tafi ka tafi ka tafi sai ka ga abin kai da kanka kawai sai dai ka girgiza kai kai dariya ka ce ashe duk bayan nan zai kuma ba za ka kai hakan ba shi yasa wannan Muhammad al-Ghazali yake cewa bai ana umrana mun tozartar da lokacinmu a banza akan neman ba mu san abin da ake nufi ba sai yanzu da muka shiga bangaren sufanci tukunna a shaida duk barna muka yi za ka ci a ba barna ba ne da baka taso daga nan ɗin ba da baka iso nan ba a haka ne kuma in kana karatu to kana tafiya ne karatun yana matsewa kana tafiya ne karatun yana matsewa kana tafiya domin kayan aikin da ka samu shine zai wajahantar da kai ka dawo sai ka dawo dabs kawai kana kallon annabi muhammadu ne shine zaka kalla sai ka ga to bayan duk da ka kalla ka ji sai ka ji durƙusa ka ci astaghfirullah saboda zaka ji kunya cikin abubuwan da zaka yi hukunci gashi kuma haka ne gaskiya ne amma kuma wallahi sai ka dawo sai ka dawo to haka abubuwan suke gudana eh to alhamdulillah ولما غفل عن هذا الوجه لكونه يتناول القضيه وطرأت عليه شيني كمان دسكتشي هنا إذ غفلتي قال سبحانه وتعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم كاغني go magana magana annabi nuhu ne dai fala tasalni ma laysa laka bi ilmun katan karka tambaye ni abinda baka da ilimi akan sa inni uizuka ina maka wa'azi an takuna min aljahilina maganan kina inni uizuka an takuna min aljahilina ai ya tambayan kuma ya ji abin da aka faɗa eh kar ka tambaye ni saboda haka in ka tambaye ni ba a tambayan Allah to amma nan an ba shi wajahul ibahati ya tambayan saboda ana son a fitar da wani ilimi ne sai ce innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salihin ai dalilin kenan eh to in ya sake tambayar kamar dai maganan dai annabi Musa kamar maganan dai annabi Musa cewa rabbi arini a'a na ru'uya ya ce na son ganka rabbi arini an anzura ilaika rabbi arini an anzura ilaika ubangiji ina son ka nuna mun ka nuna mun kai sai ya ce masa lan tarani lan tarani lan tarani ba lan ba lan har abada ba za ka ganne ba lam kuma zai iya yiwa a ga mutum eh lan tarani na kai abadan ne lan tarani amma walakin unzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ka gani lan tarani sawfa tarani haka nassin yazo ko walakin unzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani me dalilin da annabi Musa ya nemi ganin Ubangiji, Ubangiji ya ce ba za ka ganni ba, saboda abin da ya ƙaddama ya ce ya Musa wa ma tilka biya minika, me ke hannunka? Kalman sai ce hiya asaya, sanda ta ce, hiya asaya. sanda ta ce atawaƙau alaiha in na gaji wajen kiwo ina tsayawa a jikinta in dogara wa a fiya ala ganami idan na je bishiya in ba su da abinci in jefi abin ko in lankwayo ganyen in kawo wale fiya ma'aribul ukura kuma ina yin waɗansu abubuwa daban-daban sai Allah ce to shi kenan kaman Allah ya ce masa ba a zuwa nan sai kai kadai sai ta tun da ka zo da sandanka sandanka musa sandanka ne ya ce to alki haya musa to jefar da sandan mu gani ya yi umarnin ya jefar fa'ida hiya hayyatun tas'a sai ga shirin ta zama macijiya shine suratul qasas sai ce fa walla mudbiran sai annabi musa biya zai gudu a'a a'a kai da sandanka ka gudu mai abu ya gudu a abin tashe ba nashi bane kenan ka ji matsalar ashe ba naka bane tun da ka gudu to amma kamata san iduha siratu hal'ula kama sandan za mu mai da ita yadda take da ya kama kuma ya ta dawo sai ya gane ashe ibahi ne aka mar haka don a nuna masa saboda a tabbatar mar da abin da ake so tun da aka faɗa mar haka sai fito Allah sai fito shi kenan walakin unzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbahu lil jabali ja'alahu dakkan ashe ba a ganin ubangiji walaysa yural quddus bil aini shi ganin ubangiji ana ganin sa ne bayan an mutu ko ka suma ko kana bacci ko ka mutu wannan shine ganin ubangiji kenan to ganin ubangiji a bacci ai baka nan tabaraka man tawaffakun bilaili idan ka suma shi ma baka nan idan ka mutu shi ma baka nan domin ka rasu baka nan to za ka iya ganin ubangiji to ashe falan ma ta jalla rabbahu lil jabali ja'alahu dakkan wa harra musa haga suman ta zo kenan to tun da ya suma da ya farfado sai me ya faru yana farfadowa sai ya ce tubtu ilaika tubtu ilaika kaga an hadu amma ba sake tambayan annabi Musa ba ya amma ya faɗa cewa ya gan shi amma yawanci masu tafsiri duk da baki ɗaya ba su tafi akan wannan ɗin ba ce tubtu ilaika na tuba zuwa gare ku ana awwalul muslimina ni ne farkon wanda na sallama ba wanda zai ganka matukan yana da sanda kamar haka abun yake amma tubtu ilaika ai ga ka gashi ne ga ka ga rabbul izzat ne ba tubtu ilaihi bane ba na tuba zuwa gare shi bane wanda ban ganshi nan ba a tubtu ilaika ne in muhadaba ne to kaga sai a ce to a tambaya annabi Musa yaya yanzu sai ta na gane to kaga wannan shine ake kira hijabi wanda ake tsiroi ake kawarwa fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun inni u'izuka an takuna minal jahilina wa qadiyatu musa kaman qadiyan annabi musa alayhi salatu wassalam fi qatalin nafs lokacin da ya kashe rai fa inna wajaha wajaha al-ibadati fiha fuskan halaccin annaha kafiratun asaliya wannan ran kafira ce asaliyan yadda take to kaga a wannan ka'idan misali shi ma yadda za ka gane kamar mutum Allah kiyaye miji ya yi zina mutum ne kamar mace ta yi zina tana da aure ko miji ya yi zina yana da aure hukuncin kisa ne a kan shi idan wani waƙi'iya ya faru aka zo an tabbatar masa da kisan nan a kansa yana kansa kawai shari'a ta kashe shi a kashe ko yana tafiya a bayan ƙasa shari'a ta kashe shi to idan ka zo da mashin ko mota ka samu ka caɗe shi ka ci banza ba azumi a kanka dama mucece ne ba azumi a kanka shari'a ta riga ta kashe shi dama mucece ne hadarun an ci banza babu wani hukunci a kanka kuma babu wani abu to matakan an zarta da hukuncin shi kenan to irin wannan kaga tun da damu hadarun annabi musa ya zubar da jinin banza ba komai a kan shi shi ne hukuncin kenan la ahada laha wa lazim mata ka gani babu wani alkawarin ranta babu wani abin da ke wuyayi babu shi tatruku li ajaliha wa zalimat bima fa'alat bi asara eh za a bar wannan ne li ajaliha saboda ajalin wa zal ko wa zalamat bima fa'alat ta yi zalunci da abin da ta aikata bil asara yalil ladhi istagasa bihi shine neman taimakon nan walam walima alaihi minan nusratul mazlum da abin da yayi kuma da taimakon abun zalunci kana ya kadiru alaihi saboda yana da ikon yin haka walam yakun fakkul asara yali minhu warware ribatacce yana bi illa bi darbihi da dukansa fa wakazuhu ghayr qasidan ya buge shi ba da niyya ba fa wakazahu ko ghayr qasidan li qatalihi ai ya mangare shi haka da ya dake shi da bayan hannu to shikenan faqa ba alaihi sai ya mutu faqa ba alaihi wa kullu hadhihi alwujuh duk wannan fuskokin musrihatun bil ibati jini ya halatta wa qatalu kana khad'an ghayr qasidan lahu gashi kashewan kuskure ne ba nufi ba da nufin haka wajen talabin tarki amma neman fuskan barin annal arwahal kuffar anna arwahal kuffar ruhin kafiri wa in kafaru lan yadi iraqatu dima'im ko da ya kafirta ba a yarda a zubar da jininsa ba illa bi iznil ilahi sai in Allah ne ce ayi eh kaga idan mutum ba musulmi bane kawai ka zubar da jininsa ai kaga babu wannan a'a ba za a yi haka ba wal iznul ilahi shi izinin na Allah la yakunu baya kasancewa illa ba da tablighihi da wata risalati sai in an kira shi ya zo ya bauta wa Allah ya ce ba zai ba to wannan ne shi kuma za a zubar da jinin sa saboda haka kaga wancan hada'un akan wannan ne amma min babil ibaha domin ainihin ran kafira ce to amma kaga yadda ake tafiyar da kowane bangare a bashi haƙƙinsa wa ibayatihim an amrillahi in bin umarnin Allah wa talazzuzihim ba'da inzar da jin daɗinsa bayan an tsoratar da shi da zargi fahina izin a wannan lokacin ya azina Allahu Allah zai yi izini fi katalihim cikin kashe su wa kitalihim lirusuli to kuma kashewan ta bakin annabawa zai zo kaga duk annabin da ya zo ba wanda zai ci halal ne a kashe wanda ba musulmi ba babu sai annabin da ya zo da risala shine Allah zai bashi izini in ya bashi izinin abin da zai gaya masa kaga wa izuwa adna musa ko wa izuwa adna musa lokacin da muka ce annabi musa ya mana aiki mu kuma mu masa sakamako ko wa izu adna ko lokacin da muka umurci annabi musa ya mana aiki wa izu adna kenan wa izu wa adna ka yi man kaza ni kuma zan maka kaza shine wa, wa adna wa iz wa adna shi kuma yadda zai tafi kenan to idan ya zo a haka abin da yake faruwa in annabin in shi ya ce Allah na ba in Allah ya ce annabin zamanin na ba ku izini annabawa ku yi aikin da ya cancanta ni ne ni ba ku ne ni in ji Allah ya ce misali Allah ya ce ni na ce ka yi kaza eh na ce ku yi kaza to in aka ce an ba da daman a zubar da jinin sai a ce to shi kenan Allah ne ya ce a yi abin Allah ne ya ce a yi saboda ba bayinsu ba ne ba ‘ya'yansu ba ne Allah ne ya halicce su to tunda Allah ne ya halicce su to kaga ba halin wani ya kauce ga barin ba Allah ne ya yi ka ba to saboda aka sai a ce to shikenan na ce ku bi ni ni an turo ni annabi ne a kanku suka ƙiyada to sai Allah ya ce to shikenan na ba da izinin annabawa ku kashe a kashe su tunda ba su san ni'iman da na musu ba ba su san abin da na musu ba ba su san abin da na musu ba to wannan shine yake sa rusulu su yaƙi waɗanda suke kafirci falamma lam yakun shay'an min hadha allazi yarfa'u talab at-tarki babu abinda wanda za a nema wanda zai ɗauke dalilin cewa a bari wa in kasurat fi wujul ibati ko da hanyar halaccin ya yawaita to wannan za a kashe su kanal itabu waqi'an to sai zama itabin ya abku min hadal babi a wannan kofar falamma ta faɗa da Musa alayhi salam lokacin da annabi Musa ya gane lihaza qala haza min amali shaytan sai ce wannan aikin shaytan ne innahu aduwwun mudillun mubin innahu aduwwun shi mai barna ne mudillun mai batarwa ne mubinun a fili wannan an sani wato kaga annabi Musa a kujeransa a shaytan a kujeransa shi ma mudillun ne bu'istu lil gawayati wa laysa li min al gawayati shay'un shi kuma bu'istu lil hidayati wa laysa li min al hidayati shay'un amma su zo su yi aiki ai ta kokuwa tsakanin annabawan da su ai ta kokuwa ai ta kokuwa ya zamo tsari'i ya shigo ta nan ya zamo ta nan an kore shi nan an yi nasara nan an kore shi to haka ake ciki waka qadiyatu nabiyina alayhi salatu wassalam kaman qadiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qadiyan na na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haisu istashara ashabu radiyallahu anhu fi asara badar lokacin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka kama asara badarin ribatattun mutanen badar wanda aka kama su da aka wasu fa shara ba'dhum bil qatl sai aka shawara manzo Allah ya shawara me za ku ce wannan suka ce a kashe wannan wannan aka ce wannan ya ce a a karbi fansa wa ba'dhum bil afwi wa akal li fidai ay musallan wani a karbi fansa fa nazalat al aya sai aya ta sauko qaulu ta'ala ma kana lin nabiyyin an yakun lahu athara hatta yusina fil ardi wannan waqi'a sayyidina umar bin al-khattabi shi abin da ya bayar kabu shi abin da kabu ko kabu ne a cikin dai sabon akwai wanda ya ce ya rasulullahi ni abin da nake gani kawai duk wanda aka kama a kama shi a babbaka shi kawai a sa musu wuta a daji duk su kone manzo Allah ya shiru sai na babakar ya ce ya rasulullahi ni ina ganin a karɓi fansa tunda dukiyarmu na hannunsu kowa a rubuta masa ya fanshi kansa manzo Allah ya shiru sayyidina Umar ya ce ya rasulullahi ni abin da nake gani a zo duk yanda suka koro mu daga makka muka fito muka dawo madina to kowa yanda kowa ka bashi dan uwansa da hannun da hannunsa ya kashe shi kawai saboda san babu soyayya tsakanin mutum da suka fitar da mu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru sai ya shiga cikin gida sai waɗansu suna cewa ya ɗauki shawaran a abubakar ne wasu ka ce a na umar ne wasu ka ce a na aliyu ne wannan shawarwarin da aka ce an ɗaukar manzo Allah sai gashi sai ya kira sayyidina abubakar ne ya kira abubakar ya ce a jibril ya zo wajena ya gaya min cewa a shawaran da ka faɗa abubakar an karɓi shawaran amma na umaru ya fi eh na umaru ya fi amma allah yana jin kunyanka eh an karɓi shawaranka shine dalilin fansan shine ma kana lin nabiyin an yakun lahu asara hatta yusina fil ardi sai na umaru shawaran da ya bayar kenan a zubar da jinin kawai hatta yi sina fil ardi amma tun da ka ce a karbi fansa da fida'i da afuwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya karbi naka ya abubakar a karbi fansan wannan din shine dalilin aka rubuta kowa ya ba da fansa kowa ya ba da fansa shine a wannan fansan ne sayyidina abbas ya tsira eh a wannan fansan ne dan yana daga cikin wanda za zubar da jininsa amma fansan shine a wannan fansan ne ma- a ɗaya daga cikin 'ya'yan saidina rasulullah ruqayya ta zo karɓar mijinta don ya zo badar ya ce sai ta ba da fansa sai ta ciro sarƙan mahaifiyarta wanda khadija ce take da shi ta bayar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karɓi mijinta to a wannan fansan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abbas baffansa kanin mahaifin kanin mahaifinsa ne Abdullahi ya ce to ka fanshi kanka ya ce ya rasulullahi ai ban da komai ya ce a'a baffana a maka da za ka fito ka tona rami ka zuba zinari a ciki ka sa a cikin kulla aka tona rami ka cewa matarka idan ka je yakin ka mutu kar 'ya'yanka su tashi a talauci idan idan idan idan ka dawo to zaka tona kayanka saboda haka ka kawo wannan kuɗin da shi za a je ga sai ta ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wannan shine dalilin musuluncin Abbas to wannan abin da yake shine dalili da ya musulunta shi yasa Allah yake cewa ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asara hatta yusina fil ardi ta sai daga wannan lokacin sai aka ba da dama wa'inda ba za su iya kwatan kansu ba sai aka ce to shikenan malamai ne ka zo ga 'ya'yan musulmai guda goma ka karantar da su ka koya musu abin da ka sani kai ma ga 'ya'yan musulmai guda goma ka koya musu abin da ka sani da haka musulunci ya ci gaba da haka musulunci ya ci gaba duk wanda ya san wani abu wanda ba a sani sai ya tara masa sai koyar da su in sun iya ya je ya sallami kansa in ya ga dama ya shiga musulunci in ya ga dama ya yafi na'am shine fadin ubangiji zuwa azimun wa qawlu ta'ala wa tahshan nasa mutane kake tsoro wallahi haqqan tahshahu Allah shine mafi mafi cancanta ka ji tsoronsa ya rasulallahi shi ne faɗinsa ba da amsik alaika zaujaka wannan maganan kuma akan ya yi wannan biyu lima tuhari ma a halallahu laka tabtagi marbati a zuwa ne akan wannan ne amsik alaika zaujaka a a ashe ba shi ba ne wannan akan maganan zaidu ne zaidu bin harasa shi kuma zaidu abin da ya faru abin rikicin da ya faru shine manzala sallallahu alaihi wasallama ya karbi zaidu bawan matar sayyidina rasulullahi ne shekaransa kuma takwas a wajen manzala shekaransa takwas ya zamo bawa ya zamo ribacacce to sai babansa ya ji labari da babansa ya ji labari sai ya zo ya zo makka sai ya tambaya wane ne a ina ne ɗansa yake kuma babansa fasto ne da ya zo sai ce zai fanshe shi a wajen annai muhammadu da ya ce zai fanshe shi shi kuma zaidu sai ce sai manzala ce a'a ba ma sai ka fanshe shi ba da ni da kai waye zaɓa kawai in ya zabe ka kawai ku tafi in ji maza Allah yana da shekara takwas shi kuma sai ce ya zaɓi annabi eh yana da shekara takwas ba sai ce ya zaɓi maza Allah ya bar baban shi uban ya yi mamaki ya zaɓi da shi ne daga nan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaidu ibni zaidu ya zamo ɗana to daga nan zamansa shi zaidu ko zaukan musulunci da sallah da imani ai daga kansa yana zama annabi ai shine farko a cikin bayi wanda ya musulunta sayyidina babakar shine a cikin waje sayyidina aliyu shine na farko haka farko farko to da zaidu da abubakar da sayyidina aliyu bin abi talibin su ne wanda suka fara a cikin mace kuma sai da tana khadijatu to ita sai manzala sallallahu alaihi wasallam sai kai lokacin da za a mar aure da aka kai lokacin lokacin aurensa sai ya hada shi aure da yar uwansa Zainabu bintu Jahashin kuma ita da ita da mahaicin manzo Allah ubansu daya ita Zainabu bintu Jahashin to shi kuma sai sai ya hada ta aure da Zainabu bintu Jahashin hada su aure kullun shari'a fada ba zaman lafiya ba to shine dalilin da Allah sai ga auren na fa ba zai ba sai auren na ya mutu Allah maza Allah yana sani komai da komai ya sani sai aka zo aure ya mutu aure yana mutuwa shine wata hashen nasa sai da tana Aisha take cewa da ba dan inda manzo Allah zai boye wani abu to da ya boye wannan saboda rikicin da yake ciki rikicin da ke cikin wannan auren wannan auren shine aka buga aka buga aka buga kuma mazala sallallahu alaihi wasallam shine ke ce masa menasin na'am a ba amsik alaika zaujaka ba walamma qaba zaid min ha wataran zawajnaka auren yana mutuwa da aka yi amsik alaika zaujika ka rike matanka ka rike matanka sai Allah ya ce a magana rikewa ya kare aure ya mutu shine wala ma qaba zaid min ha wataran zawajnaka aure yana mutuwa na auren maka ita manzala shine baban zaidu manzala sallallahu alaihi wasallam shine waliyin zaidu shine kuma waliyin zainabu kuma Allah ya ce to barin hada rikici a gane kawai sai aka ce an halattar ma manzan Allah ya aure ta daga auren ya mutu shi kuma zaidu bayan aure ya mutu take sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je wajen tsohuwar matarka ka ce mata ina santa shi je taɗi ya ce na san ma ala waje hil'ardi a min muhammadin a bayan ƙasa babu wanda ya fi annabi muhammadu saboda haka innahu yu khatibuki manzo Allah yana abun nan to wannan rikicin shine dalilin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimun nabiyina har gobe wuta na ci akan wannan rikicin har gobe akwai wa'inda suke ganin ba a yi daidai ba saboda manzala ya aure tabanni shine kaji Allah yake cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah kar ku ga dan ya ce manzala ya ce shi babansa ne to ku ce to ban haramta ba na halatta ɗane na tabanni eh ɗane na jawowa ba ɗane na ciki ba saboda haka ya halatta a yi auren shi ne ake tabgawa to shi ne wannan mutane suna ta maganganu wata hashen nasa walla a haƙwanta a shahu kaga magana ta ƙare manzo Allah ya jomi wa qawlu sayyidina yusuf alayhi salatu wassalam naja minhuma wato lokacin da annabi yusuf shi kuma yake magana akan wa misali haji da misali wannan kenan annabi yusuf yana cewa uskurni inda rabbika ka, ka, ka tuna mana in za ka abokin kurkukunsa ka ambace ni a wajen mai gidanka shi ne ubangijinka wa ƙis malam yuskur alama zikira ka masa ka tunatar da shi ka ka ambatar masa abin da kamance baka faɗa ba ka faɗa mar hasilu an al'umur al-matsaluba filan abin da ake nufi shine al'amarin da ake nema aikinsa ko barin sa fi haƙƙil anbiya alayhi salatu wassalam al-awwal talabul fi'l talwajibat shine abin da yake wajibi fala yumkinu tarkuhu min annabi duk wani abin da yake wajibi ne to ba yadda za a yi a bar shi daga wajen annabi asani talab tarkul fi'li shine ka bar wani aiki kalmun hiyati duk abin da aka hana fala yumkinu irtikabuhu min annabi annabi ba zai taba aikata shi ba wannan annabi ba zai taba barin abin da yake wajibi ba annabi kuma ba zai taba yin abin da yake an hana ba wa ma bainahuma fa huwa fi bil khiyar abin da ke tsakanin su fa huwa fi bil khiyar yana cikin fa huwa fi bil khiyar yana cikin khiyar zabi tsakanin nan da nan wa immal wajibu wa immal manhiyu walakin hada aidan yanqasimu qismaini shi ma ya rabu gida biyu ne qismun ya qawl izni fihi akwai ismin da izini zai afku ciki bi ainihi da ainihinsa imari fi'ilihi aw tarkihi ko kayi ko ka bari wa hadha al-itabu fi wa hadha wa hadha al-itabu fihi akwai zargi a ciki wa qismu sani na biyu la yasma'u al-izna fihi ba za ka saurari izini ciki ba wa hadha tarata matalubun tarkuhu wata rana ana samu ana so ka bar shi minan nabi wa yafalu wani lokaci kuma za a aikata ka amsilatul mutaqaddimati kaman ibahin da aka faɗa baya eh mubahi yanda suke na baya wanda duk na kawo misalan su ko fi ayatul adami ilmihi bihi saboda rashin sanin ba a bashi dama ba auli gafalati anhu ko saboda rabkana daga kan wannan wataratan al'aksu wani lokaci kuma sun koyan haka wa tsarabu fi ilihi minan nabi wai tarkuhu ko a aikata ko a bari lima zakarna kamar yadda muka ambata min gafalatihi anhu aw adami ilmihi bihi ko ya rabkana ko kuma a lokacin ba a sanar da shi ba dan akwai wasu abubuwa wa kullu shay'in indahu بمقدار وما ننزله إلا بقدر معلوم to shi Allah tsarin da yake yi kowane irin abu zai gaya maka yau doka za ta saukar da kaza ne ba za a sake yin wani doka ba sai wani sati ko sai wani wata ko sai shekara to saboda haka ko ka san abin ba za ka faɗa ba ko ka san abin ba za ka faɗa ba saboda haka sai lokacin ya zo tukunna sai a yi stamping a ce ya zamo doka haka haka duniya take tafiya gaba ki daya kuma ko a wannan mulkin ko a wani mulki ma haka ne haka abin yake tafiya in an ga dama sai a ce an sa dokan canjin kuɗi jiya sai a ce an ɗauki an ƙara lokaci su suna sane da za su ƙara lokacin amma kai baka sani ba ai amma jiya da aka ce an ƙara fa sai aka ce an dawo cikin daidai to haka abubuwan yake gudana wa kulli shay'in inda hu bi miqdarin wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lumin su masu hukuncin sun san abin da suka yi za mu yi kaza ko za mu bar kaza in mun gwada kaza ya yiwu shikenan ya ɗauke in bai yiwu ba to za mu ƙara amma suspect haka abubuwan yake har wajen Allah haka ne har wajen Allah shi yasa sifatu duniya misal akhirati duniyan da lahiran haka ake tafiya irin haka haka to wannan shine abubuwa Allah ya taimake mu in dai mutum ya riga ya gane irin wayannan abubuwan to da yawa ba za ka shiga garari ba kowane irin abu to in ya zo maka kawai za ka gan shi ne in ya zo kawai ka duba na farko tukuna ne Allah ya shirya amma wani lokaci ba shi ake fara kallo ba me mutane suka shirya ake gani amma ba shi ba ne me Allah ya shirya shi ne ya kamata in ka sani a waye kowane abu sai zo maka lafiya amma in ka kalli mutane ne suka shirya to shi ne za ka ce to an raina wayanka duk mutumin da ka ga ana magana ya ce an raina masa wayo kaza to yana da wa- kafin ya yi haƙuri yana da wahala yana da wahalar yin haƙuri eh saboda ba- ba- ba tsarin da yake tafiya a kai amma idan ya gane ƙudura ce shikenan to amma kafin ya gane shi ne tashin hankali eh to shi yasa da yawa za ga ai kun ga idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai taba cewa sayyidina Anas dan me kai kaza ko me yasa ba kai ba ba yiwa saboda an san wallahu khalaqakum to wannan shine to mizanin kenan mizanin shari'a kenan yadda ake tafiya a kai jiya muna magana da sarki alkali wani ne ya saki matar shi da ya saki matarsa sai ya zo ya same ni sai ya tambaye ni a nan sakin matan ya dake shi mugun duka a karmakallahu da ya zo ya rasa ma yadda zai yi saboda matsowa kusa da ni ni na kokarin matsa bayan zanyen matsa saboda ya daku ya daku sai ya tambaye ni ga fata wanda ya ji a wajen sharif eh, ga sharif ibrahim sali ga kaza ga kaza sai na ce haka ne ce ya yi saki amma yana ganin kaman an masa sihiri ne sai na ce mai maganar sihiri kai da ka kare kanka lallai sihiri ba maganarsa wai sihiri ne in dai an maka an kwace matan a hannunka to nan ba ka da dalilin da za ka ce wani abu eh kai ne kawai in ce kai baka sani ba sihiri ne yasa aka yi maka aka sake- ka sake ta na ce da kai ka sake ta ce, sihiri ya cika na ce sihiri ya cika ce to ai abin da ya fi tsaga mar hankali to akwai bangaren in ya saki mata ya- yana fushi ne da yawa sai na ce eto a hanaf a hanafu sun ce duk wanda ya saki mata cikin fushi bai yiwu ba amma mu a malikanci in ka saki ciki- mata cikin fushi ya yiwu sai dai a fiƙihul ma'asar kana da waje uku sai na ce idan a fiƙihul ma'asar idan ka saki mata cikin fushi sai aka san cewa tuntuni kai a gigice kake amma abokananka za a tabbar idan da kai abu ba ka sanin kayi saboda gigicewa malam fiqhun malikanci sun yarda cewa za a iya dawa da matan to sai ya samu sai ya rike da ya rike sai aka sai ya tafi ni ya dawo gidan marayu ban gane shi ba da shi da mansur da kanin mansur ƴaƴan gidan al- gidan su sarki sai ya ce eh ce to ai ga abin da aka ga abin da aka ce ga abin da aka ce fatawan ya je wajen shehu mallawan ya je wajen halifa ɗayabu duk sun ce aure ya mutu na ce eh, gaskiya ne aure ya mutu a malikanci amma a fikiyar ma'asar yana da point idan na ce ku- ku- su duba fikihul wadiha idan abokanansa aka tabbatar in yayi abun ba a cikin hayyacinsa ba haka yake yi yana faruwa to za a iya dawa da matar amma in ba haka ba ba shi da kofa kai sai na ce to ga abin da na gaya masa ai sai ya sauka a kan kujera ya durƙusa ya rike ni na ce to me zan ya ce dan Allah dan annabin roƙe su su dawo masa da matarsa na ce to dan Allah dan annabi ku dawo masa da matarsa amma da sharaɗi idan kun binciki abokanansa kun tabbatar da wannan haka ne yana da kofa a damar da mata sai sarki ya ce a halifa ɗaya bai ya ce ba za- na ce a'a ka- ba wannan ne nake nufi ba ka duba nassin shi za a duba idan aka bar su haka ɗan zai ta yin zina problem ɗin kenan to ka a duba a tabbatar da cewa shin abokanan sun tabbatar da cewa irin ɗabi'arsa kenan in ya yi abin ya rikice bai sani ba na ce in akwai wannan to ku ku dama da matan da hali amma ganin daman ku ne in kun ce kun raba da ƙarfi babu laifi amma fiƙihun malikanci ma ya yarda amma wannan yana cikin fiƙihun fiƙihul wabiha amma in abokanan kuka je kuka same su ka ce a wallahi ba haka ba ne na ce wallahi kura ba sai ga shi nan da dare ya sake dawo a ce na ce me ya dawo da kai ni na gaya masan ce sarkin ya je ya duba fikihun ya duba ya gani saboda ya samu tahqiqi na ce saboda abinda nake tsoro akar maka lawo wallahi malamin jesu ta fasikanci to in akwai gurin da za a samu saddar lizari'ati sai a toshe saboda maimakon a zo a sake haduwa kuma a bangaren da bai cancanta ba to irin wayannan duka shi yasa nake ganin har na gaya wa sarki na ce sarki ya ce na ce ka sani a cikin karatunka alƙalancinka idan mutum ya buge mutum ya kashe mutum me ya kamata yi ce azumin kwana 60 na ce akwai ciyarwa ya ce babu na ce da wannan zamanin akwai na ce saboda akwai ciwon da babu a wancan zamanin in ka yi azumin ba ciyarwan ba za ka mutu to ya za a yi sai a bari a ce an yafe ko kuma a rasa yadda za a yi dole sai an koma kan wani hukuncin an ɗauka kuma a yi amfani da shi ta kunne ya yi amma a farkon iyayenmu duk gaba ki ɗaya ba wanda ya san wannan fikihu amma yanzu dole sai an nemo shi an dawo da shi sai ya zo ya yi amfani a yanzu saboda ba haka ba ba kai sa a ce an yafe maka ba dai kuma Allah ne mai cewa ya yafan kuma ba zai yafan ba sai in ya ga dama kuma amma dai shari'a ga abin da ta ce saboda haka dole zamanin yana bukatuwa zuwa ga waɗansu a kamu wanda za su zo a duba a gani in malami ya zuba in akwai wanda ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwa research ɗinsa ya fi ƙarfin wannan to shi kuma sai kawo nashi in kuma babu to akan nasa za tsaya haka za tsaya duk wanda ya zai zai ce wallahu alam amma zai bar shi a haka ne kawai wannan shine abubuwan da ke gudana cikin addini abin yana da wahala Allah dai ba mu nasara kawai amma zamanin yana da bukatuwa zuwa ga abubuwa sosai fadal ism min al-mubah wannan shine ismi na mubahi huwa alladhi yaqulu itabu alaihi wanda ake samun itari alaihi lissafa wata layin halki daga zababbu daga cikin halittarsa auli itabu ko kuma itabu wal muwakhazati a zargi mutum a kuma a kama shi amma ma a da sayi da wujudi ma a da sayi da wujudi banda manzon Allah wal muwakhizatul madhkura a kama mutum hiya bi ba'd masa'ib ad-dunya ana kama mutum ne saboda waɗansu musibu na duniya wa balayaha da bala'in tafaqat wa hadha tahsilu wannan fahimtahu min kalami sheikh yace na fahimce shi daga maganar shehu tijani walaysa huwa labzu amana ba lafazin shehu tijani ba ka ga amana ko kaji to magana kenan fa ka gani wal mu'akhazatul mazkura a ce an yi itabi an kama mutum da shi yace ma a da sai da wujudi amma wannan mu'ahazan a kama ka da laifi saboda zargi almazkura hiya bi ba'd almasa'ib ad-dunya saboda waɗansu musibu ne na duniya wa balaha fadat wa hadha tahsilu ce wannan abun fahimta hu min kalamin shay na fahimce shi ne daga maganar shehu tijani wa laysa huwa lafzu amma ba lafazin sa bane ba lafazin shehu tijani bane to wannan shine fa amanan ilimi eh amanan ilimi kenan Allah ya taimake mu a nan za mu tashi wannan shine wani lokaci lokacin da aka yi rikici na ce za a iya shan waiwai eh iya karmakallahu in ba sha waiwai din ba na rantse da zatin Allah za a mutu na gato a ba da kuɗi a je a sha waiwai din kawai shefi sauƙi domin wanda suka sha waiwai din su ne suke iya zuwa su tsari gaban faɗan amma kowa a raɗe yake sai dai gudu ba zai fahimta ba su ma na garin ma ai ba kowa ne ya fahimta ba ai da na zo lokacin da na faɗa wa shi mallo na ce aka ramu kallahu na ba da fatawan a sha wiwi ya ce wiwi na ce aka ramu kallahu ya ce wiwi na ce ya ce mala ya aka yi haka sai na ce aka ramu kallahu wanda muka fita faɗa da su duk wanda mai hankali gudu ya bani ni kadai na tsaya wanda muke fada amma kowa ya kauce ba wanda yake tare da ni ce dan kari abin da jama'a zai fi gina ce dan kari na ce aka ramka Allah in ba a sha waiwai din ba na rantse da Allah duk gidajen wanda da an kona su kaf ga baki ɗaya wallahi saboda sun riga sun hauro sun hauro wannan koma kuma duk wa'inda suke bayana ga baki ɗaya kowa ya kauce sai ɗan wiwi ne kawai suka iya zuwa kusa da ni sai ce to akar muka lawo zai ce to to kaga fitowa gaban yakin uriyanan shi yasa na san wancan da ina fake ni ma haramun zan ce eh shi ne a yaron da aka ce kenan haramun ne amma da aka fito gaba wanda duk aka zo a je a mutum kawai an yadda a mutu ai shi ne na tambaye shi sai an ce duk mutanen da suka yi a wannan waɗansu ba sa sallah duk ga baki ɗaya an ce wai sun mutu a banza kasan yin izara sun yi ta ba da wannan fatawa sai ya ce mala harisu ya ce musuluncin ai ba haka yake ba ya ce kamar mutane biyu ne wannan yana kwana a masallaci da azumi da komi yana yi wannan kuma yana kwana a gidan giya idan an ce babansu ya mutu in aka zo raba gado za a ce saboda mai kwana a gidan a masallaci na shi ya fi yawa ya ce duk ɗaya ya ce saboda aka nan za su shiga janna to kaga fiƙihul mu'assar kenan in baka fahimci wa'innan ka'idan ba to ka yi ta danna mutane a wuta kenan kuma babu dalili saboda ba a ce don wannan yana kwana a masallaci wannan yana kwana a gidan giya matukan iyayensu ɗaya ne gadonsu ɗaya ne ya ce to musuluncin yana da gado mustaƙilli nashi shi yana duba aikin da kai ne kawai kuma da shi zai karɓe ka Allah taimake mu Allah ba mu nasara Allah datar da mu Allah musalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik ولا أتمد ما سبق ناتر الهج الهج والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آلها قدر من دار الذين صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتحة Thank you.